إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا goma sha shida ga watan sha biyu shine watan zulhijja hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka masjid Umar bin Al-Khattab a ci gaba da darasin littafin At-Tajrid as-Sarih li Hadith al-Jami' as-Sahih littafin da babban malami a Sheikh Ahmad Ibn Abdul Latif Az-Zabidi ya rubuta wanda yana daga malamai na karni na tara an aihe shi 800 da goma sha tara ya rasu ɗari tara an haife shi ɗari takwas da sha uku ya rasu ɗari takwas da tamanin da uku Allah ji ɗan shi da rahama har yanzu muna babe na ashirin da uku za mu ci gaba daga kitab na ashirin da uku za mu ci gaba hadithi na umar waƙiya shine na ɗari shidda da arba'in da ɗaya wanda yana ƙarƙashin tarjama babu tiba'in nisa'il jana'is mana Allah jirin shi da rama ce babu tiba'in nisa'il jana'is baban da yake nuna mana ko ke karantar da mu hukuncin rakiyar gawa na mata menene matsayin a musulunci mace in an yi mutuwa tsaraka gawa zuwa makabarta an ummi atiya radiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'i al-jara'is wa lam yu'zam alaina daga ummu atiya wanda hadisin ta ya gabata tana daga ƙwararru wajen wankan gawa ya ishe ta ɗaukaka tana daga cikin wanda suka wanke diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ta yi wafati kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya koya mata wankan gawa Allah ƙarin ra gare ta tace nuhina an ittiba'il janaiz an hane mu an ittiba'il janaiz irin wannan salam wanda sahabi zai ce an umarce mu ko an hane mu wanda yake nihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ittiba'il janaiz an hana mu raka gawa walam yuzam alaina amma ba a yanke ba a gare mu mana ba a ƙarfafi ba hannun a gare mu wannan sai zamanto ta ƙarina wadda take juyar da hani ƙin daga hani na haramci zuwa hani na karhanci wani allah malaman suka ce an hana mata raka gawa saboda yin haka don in zai zamanto abin da zai shagalar da su daga waɗansu abubuwan da suke lazuminsu na gida inda za a ce hesin raka gawa sai sai ka za su sai zaman to yanzu daga hidima wadda take batsina tasu ta gida kuma sun karkata zuwa wasu ababe wanda suke na zahiri shi yasa za mu ga da dama daga abubuwan da suke na waje addinin musulunci sai ɗauke mamaci saboda daurikinta yana a gida duk lokacin da maza za su fantsama mata su fantsama to sai a rasa kuma babban jigo shine samar da nutsuwa sai ya zamanto a matsayinta na wadda take kenan uwar gida mai kokarin gyaran gida kuma sai zama yanzu an bar gida wa wuya saboda kowa ya kada ya tahi kamar yadda muke ganin hakan a irin kasashen da suke ba kasashe na musulmi ba to kaga musulunci ya leka wannan maslaha sabanin yanzu kuma da zaka ga mafi yawa yawanci mata ga baki ɗaya sun fantsama sai kaga abin da bai kai ya kawo ba mace ta bar gidanta saboda shi wasu ma har kaga ana samun matsalar arme yalwance an biya mata makka ko mahaihiyar wance an biya mata makka zan je mata barka da arziki za ta tafi zan je mai ban kwana ta dawo zan je mai kaza za ka gani a dalilin wannan sai ta yi huta wajen hudu uku a dalilin wacce za ta je ta makka kamar da an yi aihuwa za ka ga yawanci wasu za su yi so uku so hudu kaga ana ta yawo in mawaƙiya ta ce wa lami uzaba alaina ba a yanke a gare mu ba ma'ana ba ƙarfafi umarnin ba ta yadda ya zamanto umarni ne wanda yake na haramci bayan halitta mata saraka gawa wannan aiki ne wanda yake na masa sannan hikimar da ta sa kenan saboda wannan abin da shari'a ta dora musu sai kuma yawanci abin da muke gani na da an ce an yi rasuwa sai kaga mata sun huta sun zo su suma sun dinga tsayawa har ma gida ya cika a tsaya a titina kuma ba sallah ba suke magawa kin wasu ma za ka ga za su shiga takara ko tilawa kawai a cikin gidan to kaga shi ma cikin wannan sai kaga menene fa'idar haka da akwai wani nau'i na bata lokaci tunda ba sallah bace za ku in sallah ce za ku yi kaga sallah ba bambanci ko mace ko namiji wanda duk yayi wannan ladan yana da shi amma a zo a zamana kaga sai zama ya kamanceceniya da wacce rakiya kin babu haddil mar'ati ala ghairi zawjiha baban da zai karantar da mu hukuncin yin takabar mace ga wani dan uwan da ba mushi ba yana halitta mace wani makusancinta in ya rasu baba ko dan uwa ta yi takaba ma'ana abin da ake ce mata kaba shine barin yin kwalliya da kuma magana ta arme wanda in mace mijinta ya rasu in dai ba mai ciki bace za ta yi kenan wata hudu da kwana goma amma in wani dan uwa ne ya rasu ba miji ba shine ma da ya kulla babu an ummi habiba zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la halil limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tuhidda ala mayyitin fawqa salatin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra daga ummu habiba ɗaya daga iyayen mu'mine ita ce ummu habiba diyar abu sufyan Allah ƙara yarda a gare ta wadda tana daga waɗanda suke matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka auro su daga nesa kuma mai tsadar sadaki radiyallahu anha qalat tace samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ja nafsara sai na ce la ilaha illa baya halitta ga wata mata tu'min billahi wal yawmil akhir ta imani da Allah da ta imani da Allah da kiyama tuhidda ala mayyitin ta yi ma wani da ya mutu takaba fauka talatin sama da kwana uku illa ala zawjin hede wa in ga mijinta ne arba'ata ashhurin wa ashara za ta yi wata hudu da kwana goma a zaman takaba wannan hadisi kenan yana nuna mana haramcin yin takaba ga wani wanda ba mushi ba sai kuma halaccin yin takabar da bata huce kwanuka uku ba kwana ɗaya kwana biyu kenan kwana uku amma kai ya ƙetara zuwa na hudu ko da mace za ta zamanto ta banza ta kanta ta ƙin kwalliya amma inda za ta kula da kan nata ta yi kwalliyar misali to kuma ya yi alheri sau ya yi alheri kamar yadda za mu tarra hadisi wanda yake na gaba na ummu sulaim wadda ya zamanto kenan ba ta yi ta kaba da ɗanta ya rasu ba kuma har ma manzo Allah sallallahu ya karfafe ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ya kuma karfafi ra'ayinta da kuma abin da ta yi ya kyautata shi to wannan sai nuna kenan inda mace za ta yin za ta bar yin takaba din to shi ne yi in kuma yanayi na musiba da ɓacin rai sai ta zama to ba ta iya kulawa da kai ba misali balantana har mijinta ya kusance ta misali to kai ya huce kwana uku amma inda miji ya rasu shi kuma an shar'anta mata yin takaba wata hudu da kwana goma illa in ta zamanto mai ciki ce ita kuma wannan zai zamanto aihe cikinta shine karewa shine karewa takabata sai kuma kuskuren waɗanda zaka ga su kuma yawanci ba su damu ba da yin takaba din zaka ga da koyin da miji ya mutu to kawai za su sa turare su yi ado wasu sati ma ba a yi kawai sai kaga za su yi adon su su yi wannan ɗinsu duka sai kuma irin wanda ake samun su kuma hucewa iyaka ɓangaren takaba kama a ce he an samu tsohuwar da za ta sa mace a takaba barin mace cikin ƙazamta barinta a guri babu hasken hotula barinta a guri wanda za a kunna hotula da koyaushe saman mata wasu kaya keɓantattu wanda su ne na takaba da ajiye mata irin su wuka da waɗansu makamai duk waɗannan abubuwan ƙetare iyaka ne shishigi ne bai halitta zamanto an yi amfani da wannan sai zamanto kenan shishigi ne ga shari'a alkhairi yana cikin bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma albarka Imam al-Bukhari ya fitar da wannan kitabut talaq babun tahuddul mutawaffa ana arba'ata ashhurin wa ashra da kuma babul kuli lil hadda da kuma babun walladine yatawafuna minkum wa yadharuna azwaja wannan hadisin kenan abinda yake karantar da mu shine shar'anta takaba ga wani miji amma kar ta wuce kwanuka uku sai kuma kenan yi ga miji wata hudu da kwana goma babu ziyaratul qubur baban da zai karantar da mu ziyara ta makabarta ziyara ta makabarta a musulunci ana yin ta don abubuwa kamar haka a sunnance yin ta don saboda tuna lahira kamar yadda manzala sallallahu ya ce ala fazuruha fa inna tudhkirukum al-akhirah sai kuma yin addu'a ga shi mamacin sai kuma koyi da sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam yakan zuwa ziyarar makabarta wannan manufofi su suke sawa a yi ziyarar makabarta wadda a musulunci kuma shine ziyara ta sunna akwai ziyara ta bid'a zuwa makabarta don neman madadi yin addu'a da kudirin cewa Allah zai amsa addu'a saboda gurin wani wali ne ko gurin wani bawan Allah ne itiqadin ana samun wani kwarara da malala na ilimi in mutum ya je gurin kudirta cewa gurin mustajabu da'awa ne duk waɗannan suna daga ziyara wadda take ta bid'a wadda kuma take bayuwa zuwa ga da ziyara wadda take ta shirka Allah kare mu saboda haka wannan shine kenan tsarin yadda ake kuma addini ya bada ladabin ziyara mutun ya zo zai shiga zai wannan addu'a ta shiga in ya je inda zai ziyara in zai addu'a ga wanda ya ziyarta zai mai da kabarin bayan shi ya fuskanci alƙibla saboda ladabin addu'a fuskanta alƙibla kai ya sa kabarin gaba sai zama ya kamanceceniya da waɗanda suke ubadul qubur ga wanda suke ubadul qubur ba son ya tsawaita dadewa a gurin sabon manzala sassan da sun zo su ko da kabar yanar sarasa suka dan tsaya dan lokaci da sun yi sallama sun yi salati sai su juya in ka zo ka kawo da kayi addu'a ka tafi irin wanda zaka ga wani ya zamna ya barar da je huddo carbi gurin wani kabari yayi ta hudda wasu adadi ko ya ta karanta wasu surori wannan duk khilafu sunna ne kuma ba a karanta qur'ani dama a makabarta kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku mai da gidajen ku tamkan makabarta gurin da ba a karanta alkur'ani kenan ka je addu'ar da ake yi kwatankwacin addu'ar da ake ma gawa gawa ba wai ikhlas ba hadisin karanta suratul ikhlas ya ɗaya bai tabbata ba karanta bismillah bai tabbata ba addu'ar ziyara kwatankwacin addu'ar kenan sallah ce allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu kenan wannan addu'ar ita ce dai zaka in ma da Hausa ne kwatankwacin dai addu'ar da ka mushi wajen sallar gawa ita ce addu'a wadda take ta ziyara kawai da ka yi wannan shi kenan sai ka fita ba san daɗewa walagun sarari ha? eh in ba gamu shi ba ba a wannan kawai babe ne na halacci halacci ne a babe ne na halacci na e lokacin binnewa shi lokacin binnewa wannan a tsaye ne shi ma addu'a kin ta ziyara ita ma tsaye ce a shi kuma na binnewa za a zagaye kabarin ne in ka fuskanci in kuma kana gefen da kayi nesa da ne ka fuskanci alƙibla amma shi a bin da yake sunna in na binnewa ne kabarin ake zagayewa kenan a yi kurin shi ba duba da wani yana kallon yamma ko wani yana kallon nan ko wani yana kallon nan Mm. wa alaikum salam eh eh za ka iya in ka zo hucewa ta gurin ba kana iya yin addu'a ko da baka shiga ba ko da baka shiga ba kana iya nawa yana halitta su zauna ko su tsaya a lokacin da ake haka kabari duk wanda suka yi ba matsala ko su zauna ko su tsaya duk ɗaya ne a nan gudan kenan in an zo addu'a ne za a tsaya in mutum bai iya tsayuwa sai ya zauna amma an za a addu'a kuma sai tashi ya tsaya wanda ya tsaya kuma shi ma bai da wani wannan babu ziyaratul qubur ana nas ibn malik radiyallahu anhu qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabrin فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفه فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى daga Anas bin Malik Allah ƙarin da gare shi yace marran nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hucewa wata mata ta biki inda qabrin tana kuka abun wani kabari da wannan ne malamai suka ce ya halitta mace ta je ta ziyara kabari jehi-jehi lokaci bayan lokaci ba wai ta mai da kowane lokaci ba inda kabarin saboda annabi sarasan bai mata inkari ba kaga baya halitta jinkirin jawabi a lokacin bukata faqala ittaqillaha manzo Allah sai ce mata ki ji tsoron Allah wasbiri ki dauki hakuri ittaqillaha wasbiri wannan sune gaba guda biyu tsoron Allah da kuma as-sabr shine shekul islam Allah ya tsance da rama yace bis-sabr wal yaqin tunalu al-imam saboda ka dauka hakuri da kuma kenan tsoron Allah fa qalat tace ilayka anni sai tace kauce ka bani guri fa innaka lam tusabbi musibati kai ba a jarabce ka ba da irin musibar da ta same ni kamar mutum ya samu wani abin jarrabawa kana ba shi hakuri sai dinga gadan ba kai bane to kaga dai wasabar aula wa ilaihi yurjau shi dai hakuri shine yafi cancanta kuma ma baka yi shi ba dai karshe shi za kai sai dai kawai ko ya zaman to kai karan harko ka samu lada ko kuma sai daga ba kai na tilas kuma ba lada walam ta'rifu amma bata san ba manzo Allah sallallahu alaihi kaga nan gurin maganar da ta hadi magana ce ta kahurci mai hudda ta daga musulunci sai dai nan sai zamanto an mata uzuri da jahilci rashin sani kaga nan gurin ta zo da abin da yake kahurci sai dai kuma akwai na mawani'u takfir mawani'u takfir da wannan malamai suka ce kina akwai abubuwa waɗanda suke mawani abubuwan da suke hana kafirtar da mutum ba duk wanda ya furta kafirci bane ko aikata kafirci kai tsaye za a ce ya zama kafir kaga duk wanda za ka ce mamaki sarasar kauce ba da wuri ta faɗi magana maka mace wannan kai tsaye mutum ya kafirta to amma menene uzurinta jahilci ba ta san ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum bai san shi ba kuma zai iya yiwa ya jahilce shi ba irin abin da dama bai dacewa a ce ka jahilce shi yanzu kamar kana rayuwa cikin al'umma ta musulmi sai kuma a ce mutum bai san la ilaha illallah ba bai san shurutul islam ba bai san kaza ba kaga wannan bai zame mishi uzuri saboda akwai damar da zai iya sani faqila laha ko ya kace mata innahu annabi sallallahu alaihi wasallam ai shine wa manzo Allah sallallahu fa ta baban nabi sallallahu to da aka ga mata he tsoro kama ta ta girmama al'amarin cewa shine annabin wannan al'umma yanzu aranta ya take jin to tunda shine annabin ita a tunanin ka in ta zo gidan za ta tarra dandazon masu gadi da masu tsaro kuma tana zawa walam tajid indahu bawabin sai bata samu ba yan tsaron koba a kowa gidan maza da sassan sabanin yadda ita ta yi tawahumi ita tunanin ta ta zo za ta tarra masu gadi da masu tsaro sai ta tarra ba kowa haka kowar maza da salsalam take haka kuma in yana tsayiya sarasar sai je kasuwa je sayayya shi kare ba a take mushi baya sannan kuma ya zo ba tashi ba ke a tsaya guri ka gani sallallahu alaihi wasallam babu masu take mai baya ba kuma tsayawa ba ake akan shi in ba da bukata ba ba a mushi alƙiyamu lahu ba balle alƙiyamu li ajali wannan guda kusa ukun wannan kaga alƙiyamu lahu alƙiyamu li ajali alƙiyamu alaihi in mutum ya zo ne bako ne za a yi alƙiyamu alaihi misali bako ne sai a tashi a taro shi mara balale shi na nan sarasaram ya je gidan fatima sai ta tashi ta taryo shi alƙiyamu li ajalihi shi kuma mutum ne ya zo nan gurin sai muka tashi muka tsaya saboda shalali shi da girman shi shi na mazana sassai ce wanda yake son a kwatanta tsayuwa a gare shi in ya zo kama mazaunin shi a wuta shi na alƙiyamul ajali wadda za ka gaya akwai ma waɗanda in za a taro bisu za a taro sai an gama taro sai su tura wasu gardawansu sai gardawansu zamana a baki-baki haka yanzu duk wanda ya zo sai su ki tashin mushi duk wanda ya zo to ya guri taro ya taru in shi na mu duka ya zo kawai wanda dama shi ya tsara su kawai ana zauwa su wannan garda kamar su goma ko su sha biyar da sai a mala ya zo a tashi to kawai gaba ɗaya ku je kuma abin in zai a tashi kuma ya tsaya in kaga duk tsoron suka zo ba tashi ba sai mala wane mutum ai dole har su ana ma ba hasarin ma da suka tashi suka tsaya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya da mun yace wanda ya zo ke sa a kwatanta mai tsayuwa kama mazaunin shi a wuta shi yasa malamai suka lissafa wannan cikin kaba'irul dhunub Allah kare mu to kaga al-qiyamul ajali ke al-qiyamul ajali kaga ni sai kuma al-qiyamul lahu wanda kamar misali ina zamanin nan gurin sai a samu wani gardi ko wannan sai tsaya gurin kaina um yana ma mutane mazarrai in kana son ma ka dan kalli a malamin yake sai ka dan saddaka sau da yana hararanka kaga ba kayan raba ku ɗanyi iri hudu da wanda yana tsaye a baya to shi wannan in ana da kamar rashin zaman lahiya ya halitta shi wannan sai a tsaya don saboda kar wani daga can ya taso ya soke malamin kenan ana ga rashin samun zaman lahiya sai a yi wannan shi ne a amul hudaybiya lokacin da mugira ke tsaye akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hula kwano da takobi a hannun shi kaga lokacin sai ya tsaya to in ana ga wannan za a iya musamman matun da khawari suka fara ta'addanci ga imma na musulmi yarjejeniya da daidai da haɗakal kashewa wanda suke shugabannin musulmi amr bin al-as muawiya bin abi sufyan ali bin abi talib kaga tunda aka yi wannan ta'addancin to sai zaman to kenan ya ƙara ba da taswirar za a iya kenan ta'addanci ga limamai don ana ga yanzu misali a ce limami ne na harami ya zo zai hudu ba dama da wasu 'yan shi'a suna da kukkulu suna da haushin shi suna da gillin shi kuma dama sun taba kwatanta irin wannan to shine sai a samar da jami'an tsaro wanda za su tsaya don kare maslahar ran ko da ko su busun yi sallah ba ko da su busun samu wannan sallah ba da a kare maslahar zubar da jini din wanda zubar da jinin zai iya jayewa fitinar da adadin wanda za su mutu Allah kadai ya san su to wannan sai ya sa hakan malamin neman ana ga guraren da akwai fitintunu akwai waɗanda suke ‘yan tawayen da suna sun saba yin kisan gilla to ko shugaba ko malami ko na duk ana yi amma in dan ado ne shi kuma wannan bashi da kyau shine kaga shi ma mazalar sallam lokacin da yana sallah a zaune su kuma sai suka tashi baya annabi sa sai da ida sai ce ijtum la taf'aluna fi'la farisawu sura irs kun aikata aikin da farisawa da rumawa suke yi ya ƙumuna ala umara'in suna tsayuwa kan shugabanninsu ka gani wannan a sallah ne ma sau da su aka sani kamar sai a tsaya jami'an tsaro in su kan shugaba shi kuma yana zaune to wannan alkiyamu lahu shi ma kenan wannan bai halitta sai dai in bukatar ta bada ka gani kama a ce shugaba ne yan sako wani dan sako zai zo ya kame sako na kafirai ko wani mahaɗa ce za a yi misali guraren da duk ana tunanin akwai mushkila ciki ko kuma tararraki ne hatta da ma malamai da zaka ga manyan malamai za su zo gurin taron wasu jama'an da haɗe-haɗe ne to kaga ana iya samun wata mushkilan da za a iya samun yin kisan gilla to irin wannan duka shine yake bada aya amma haka kawai ana zamne cikin masallacin da duk ya ku ya ku ne kuma a tsaya kawai don cika bariki wannan ba daidai bane yau da kaje ya kada ka sai ka tashi ka zuciyar ka tana la'amta shi liman ai ba komi bane ake ma mutu akwai abin da za ka yi ma mutun shi amma ta zuciya kai kasan kawai ya kake jin shi shi ba duk abu ne an maka yake nuna lahiya launi in dai za a cutar da kai sai kai ai a darar risala in baka tashi ba cutar da kai za idan kai kadai ba sun wasa ka'ida da aka kawo kaga zai kada kaza a yi kaza in ma baka yi sa'a ba ma za ma iya kulla ma shari'a ce ku bibi ku bibiye shi wannan dan tsananin tsauran addini ne in wata ƙasar ce ma kama kama za a ce kaza kaza ka gani da an ce meye dalilin ka ce musu annabi sallallahu ya ce kaza gwada ma ka ce girman kai ne yasa ka san da gwandan sun kama ka ko gemu su da gani aka ce to gemu ne wannan sai ka ce a mawaki ne shine aje shine man da nake shafa ne ma irin na shekari kaga shikenan amma an kace musu na sunna ne ka shiga kace na sunna ne ka shiga to irin wannan dole shi kuma musulmi ana so irin irin wannan wannan iya san dabaran da zai ba din rumtsi ba ne ka bahe ka fito ya kiri-kiri ka faɗi ko yadda ka shiga wani rumtsin shi kenan kai ma sai ka saka ya musamman ma duniya ta zama haka nan take sai kana ba da dungu mumini kuma so ake zama haka nan kar ka zama komi baro-baro da an zo ka ce a kaza ne a yi ta shan gardama da kai kai da mushen kuma shi ke karantar da kai kada ka zai sai kaga ko shekara sa kamar yadda ta fiya baka wahala balle ce ɗalibi ne ma mara tarbiyya baka da kaza baka da kaza ka gani sai ka ga mutum ya cutu addinin musulunci sauki ne kuma yana dacewa da kowane zamani da kowane yanayi shi yasa Allah ya biyo qala rajul mu'min min ali fir'auna yaktumu imanu kaga ya boye imanin shi duk yadda fir'auna yake yi tunda dai ba zai iya gayyara ta ba ya huto kalubalance su kuma sai su kashe shi in suka kashe shi kuma kaga da sun kashe shi da bai ba fa annabi Musa shawara da wannan taimakawa kin da ya da abin nan ilaika anni falam tajidu indahu bawabina fa qalat tace lam a'rifuk ban san ka ba qala inma sabr inda sadmatul ula yace hakuri hakuri na hakika ko karbabban hakuri shine inda sadmatul ula lokacin bugo na harko ko karo na harko na musiba kenan hadawa farko na musiba aka ce surma shine gamsaki abu abu da zai faru ba shiri a karan farko sau da haka lokacin da musibar ta same ka a lokacin ake bukata kai istirjai ba sai kayi ta shan hama ba kayi ta kai karan Allah kayi ta jajanta ka kace to mun yi hakuri shikenan dake an ce hakuri ma lada ne ba ladan da zaka samu sai dai in a karan farko da ma kai to shine sai ka caba kuma ubashir sabirin Allah ne ce amma masu hakuri a musu a musu bishara kaga ko da abin da Allah ya ce ayi bishara ba karamin alkhairi ba wannan hadisin ya nuna kenan ziyara ta makabarta hatta daga mace ma tana iya in ku har mace ma tana iya yi kaga min babu aula ga wanda kenan mujadisu la'ana lahu zawaratul qubur sune masu yawan ziyara kenan kenan mace ta yawaita shine ne mace ta yawaita shine ne amma ne yana nuna alacin sannan kuma nan sarasan da yace kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur fazura fa inna tudhkirukum al-akhirah ya haɗa maza da mata duka kowanne ma yana son haka wannan hadisin a ciki yana akwai wannan muhimmiyar gaba ta mawali'u taksir ba duk wanda ya aikata kafirci bane ba yake zama kafiri wanda sabanin kenan fahimta ta khawarishawa wanda su khawarijawa kai tsaye sukan kafirtar da mutanen da suke la'alla inda zaka auna imaninsu da imaninsu ya kaga imanin waɗancan wanda suke kafirtawa ɗin ya fi kallin ka cika su khawarij ɗin ya su ya su cikin duniya sau da mutane ne wanda suke ya mulku na mina dini da masu kama ya mulku samina raniya kaga yanzu kama wajen khawarijawa wannan rajulun mu'minin min ali fir'aun su a wajen su duka kafiri ne sau da ai kaga yana a fada fir'aun ka gani to su wajen su kafiri ne باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه باب da zai mana bayanin fadin manzala sallallahu alaihi yu'adhab almayyit ana ma mamaci azaba bi bukai ba'd ahli alaihi da kukan da wasu daga iyalin shi suka mushi ana usama ibn zaid radiyallahu anhu qala arsalat ibnatu an-nabi sallallahu alaihi daga Usama dan masoyin mu masoyin Annabi sallallahu dan masoyin manzo Allah sallallahu yace diyar manzo Allah sallallahu ta aika gun maiki ita ce Zainab ta ce innabna li qubida fatina wani dan mu an karfiran shi ka zo mana fa arsala yaqri salama sai Annabi sallallahu sai ya aika yace yana gaishe da ita wannan yana nuna halaccin kenan aika ma mutum sakon gaisuwa ka aika gaisuwa ta hanyar sako ce a gaida mun wani wa yaqul kuma nan sara sai ne ce inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aqa duk abinda Allah ya karba nashi ne mallaka shi ce bawon shi ne halitta shi ne wa lahu ma aqa kuma duk abinda Allah ya bada hallau mallaka shi ne ya mana kyauta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kuma komi na Allah da ya baka to yana da wani wa'adin da Allah subhanahu wataala ambata ma wannan ado kaga cikakkiyar ta'ziya ke faltasbir wal tahtasib faltasbir annabi sallallahu alaihi wasallam faltasbir ta dauki hakuri wal tahtasib ta nemi ladan musibar gurin Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu yana cewa Allah yana cewa babu sakamakon da zan saka wata ma bawa na mumini in na karfiran masoyin shi face aljanna fa arsalat ilayhi sai ta aika mamaki tuqsimu alayhi tana shan alwashi gare shi tana mai rantsuwa da ya tiyanna lalle yazo kuma manzala sallallahu yana fadi yana daga haƙƙin musulmi ga dan uwan shi musulmi in yayi rantsuwa gare ka ka kubutar da rantsuwar shi to shine he ta yi rantsuwa ta ce la ya tiyanna wallahi sai ya zo ana karanta kira nan sallallahu alaihi ta sha alwashin sai ya zo kenan yanzu ba makawa annabi sallallahu zai je dan ya barantar da rantsuwarsa fa qama wa ma'ahu sa'ad ibn ubada sai ma ya tashi suna tare da sa'ad ibn ubada wa mu'adh ibn jabal da mu'adh wa ubay ibn ka'ab da ubay wa zaid ibn sabit wa rijalun da wasu mazaji wannan sai ke nuna mana halaccin zuwa gaida marar lafiya gur ku haɗu kenan jama'a wata tawaga wani gungu a je duba marar lafiya farfiya ila annabi sallallahu alaihi wasallam as-sabi sai aka ɗaukaka yaron zuwa ga annabi sarsawa wannan su ta taƙaƙa ran yaron tana dahwara ta taƙaƙa ta taƙaƙa shine sauti kenan na kaɗawa na lunwashi da kuma shashsheka ta hudar rai qala hasibtuhu annahu qala ka annaha shannun ina tsammanin kamar ya ce ka annaha shannun kamar salka kamar salka ce da aka rati fa fadat aina sai idanun manzara sassan takwaran yadda hawaye na tausayi sallallahu alaihi wasallam sau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan rahama ce da Allah ke sa a zukatan bayan shi shi yasa zaka ga banda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma wanda yake kowa kare zuciya da tausayi da yawan kukan ido musamman yana karatun Qur'ani sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu saboda babu wanda ya kai shi tausayi da kuma imani bayan manzara sassa a wannan al'umma faƙala sa'ad sa'ad da ya ga ya ce ya rasulallah ma haza wannan mine ne ƙala hazihi rahamatu sai annabi sallallahu alaihi ce wannan jin kai ne ja'ala Allahu fi qulubi ibadi da Allah ke sa a suka tambaye shi jin kai ne da Allah ke sa a suka tambaye shi bayan da Allah ya arzuta su da karayar zuciya da kuma ƙarfi wanda yake na imani wannan yana faruwa lokacin da zuciya ta zamanto tana da taushi zuciya kuma tana tausasa da yawan ambatan Allah subhanahu wata'ala allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah kaga zukatan su tana karkata summa talinu juluduhum wa qulubuhum li dhikrillah saboda ambatan Allah sai zukatan ta kare ta tausasa a duk lokacin da suka ji wannan to wannan shi yake sabbaba zubar da hawaye wanda yake na tausayi shi yasa zaka ga waɗanda Allah ya ce fawilul lil qasiyat qulubuhum min dhikrillah bane ya tabbata ga waɗanda zukatansu ta kekashe take bushewa daga ambatan Allah to sai kaga wani zai iya saboda bushewa zuciya zai iya shi kadai ya kashe mutum dubu kuma yana dariya amma sai kaga wani inda zai ko yaro ya daka in ya ga yaro yana nan sai ya bashi tausayi sai ya dawo ma yana bashi hakuri wani sai kaga ya kade wani sai kaga hankalin shi duk ya tashi duk sai hankalin shi tashi wani ma sai susuce saboda me yanayin wannan da ya gani sai zuciyar ta samu karaya to wannan rahama ce da Allah ke sa a zuciyar wanda ya ga dama wani sai a yi mutuwa a yan uwan mamaci da aure sai kaga abin ya mai tasiri wani kuma sai kaga a makwantai ma kawai yana hira shi ma yana dariya ma yana dan kwantalan wani yana abubuwan shi bai ma bai ma ka ko aka ba ko oho ma bai bai ma jin komi saboda kikashe wasu ce to mafiya wannan ƙarshen zamani wannan abin ya fi yawa shine zaka ga ana faɗa wa makwantai kaga ba jima an huto daga birni ya wani wani ya falla ma wani mari kaga an zo daidai huta haka a huta kawai ya kwanta kwanta ya falla mushi mari aka hoto suna neman buga a wasu da kyalto ka gani kamar na shekarun wannan shi kuma wani malami da aka zo din nan an rarra an tattara wannan kudin na sadaka shi kuma sai ko wani ne almundana a ciki ko mun tashi za a yi sallah shi ma suka kama rikici aka shiga tsakani su marga ilimi da suka shiga tsakanin ɗaya mumma muka shiga ɗaya yana ina hallaka ka za a yi gawa ta biyu kenan ka gani ka gace dan ta'adda ya maka sallah Allah kiyaye tun da mai zai hallaka mutum kaga ai dan ta'adda ne kaga to shi ba duk bushe zuciya ce amma abokin mu ya mutu mun zo gurin na ɗin shi kuma mu dinga rikici ana har ina zan hallaka wani zan kashe shi wace irin bushewar zuciya ta kai nan to kuma yanzu wannan ya maka sallah kan kai dai ka san ba ikhlasi dai a cikin sallah wani sai dai a yi dai kawai la Allah Allah kalli zuciyar sauran mamun fa qala ya rasulullah ma hada wa alaikum salam ha eh eh eh abin karkashin niyaha wala Allah zuciya ce bata iya rikewa abin ba abin ya zo mata a karo daya kana samu irin nan wasu kuma basu da lahiya wasu kuma tsananin abin ne sai ya sa sai suka sabo wannan yanayi ne na mutane bai daga cikin niyaha fa badat aina fa qala sa'ad ya rasulullah ma hadha qala hadhihi rahmatu wannan rahma ce ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi Allah yake sanya a zukatan bayan shi wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi rahama Allah kuma yakan tausaya ma masu tausayi cikin bayan shi kaga amfanin siffantuwa da siffar zatin Allah in ka siffanta da siffar zatin Allah to kuma kai ma sai ka samu wannan kenan sai Allah subhanahu wataala ya maka mu'amala da wannan siffa din wanda ka siffanta da ita kaga rahama siffa ce ta zatin Allah subhanahu wataala ar-rahman ar-rahim kaga yana da siffa ta rahama wa rahmatu wasi'at kulli shay kaga irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama inna ma yarham min ibadihi rahama wanda ya zama mai tausayawa mai jin kai kana jin tausayin diyanka matanka wanda suke karkashin ka wanda suke raunana hal tusaru wa turzaquna illa bi du'afaikum to sai kaga kai ma Allah yana tausaya maka amma kana da dabba baka tausayin ka baka tausayin al'umma ko kuma ya zama to kana jagoranta al'umma kai shugaba ne amma ko uho baka ka ba kana moriya kana abin da ga dama mutane kuma suna cikin wahala da tsanani da kumci duka yana sawa sai in wani abu ya samu mutum ko ya da shi ka falanta asa sai kaga in cuta ta same ka yi Allah ki tausaya ma in wata musiba ta same ka yi Allah ki tausaya ma duk abin da ya kamata in kace ya Allah kawai sai Allah subhanahu wataala ki kallon ka saboda bakka daga ahalin wannan shine zaka ga mafi yawa kamar barayi kamar yan washi sai ka ga ƙarshen rayuwarsu suna haɗuwa da abin da ba mai tausaya musu saboda me yasa su ba su zama ba daga ahalin tausayawa duka kalli wasu barayi da wasu masu wannan da yan bashi da makami da wanda duk suke abubuwa na zalunci to za ka ga daga ƙarshen rayuwarsu in suka ɗan ji daɗin kaɗan sai ga ƙarshe wahala ko jami'in tsaro ne ya zama bai san mutunci ba sai ka gwada kaga yanzu ai muka karanta wa qala rajul mu'min min ali fir'auna karka ɗauka don nasa riga ko ta kaki ko dogari ko abin nan ɗan lokaci kaɗan ban Allah ga dama kawai sai mu zama abin tausayi makiyin kama sai tausaya maka ka gani to duk damar da Allah ya baka in ina ga ina da dama a kanka damar da Allah yake da a kaina ta hi damar da nake da a kanka kenan ki amfani a ko ina da tausayawa da tausasawa kai ma sai ka haɗu da wannan amma ba haka nan ba sai Allah jarabce ka cikin iyalinka sai ka ga wani abu da ya kamata a ce ka samu lutufi kawai sai Allah ya tausaya ma sai abin sai Allah ya tausaya ma to duka haka ne Allah kare wannan kenan ya ana rasul bin malik radiyallahu anhu qala shahidna bint li rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa ala alqabr mun halarci wata diyar manzala sassa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune gurin kabarin taras farayatu ainihi tadma ani sai na idanun shi tana zubar da hawaye qala fa qala hal minkum rajulun lam yuqarif al-layla wai a cikin ku da akwai wani wanda bai kusanci iyalin shi ba a daren nan fa qala abu talha ana abu talha sai ce ni ne qala fanzil sai ce shiga cikin kabari qala fa nazala fi qabri sai sauka cikin kabari a ƙa'ida in mace ce ta mutu wanda ake son su kama su sa ta kabari su ne muharramanta amma a muharraman na ta zama waɗanda a daren ba su kusanci iyalinsu in kuma an samu wanda sun kusanci iyalinsu a daren to ko da wanda ba muharramanta ba ne kuma sai kama kaga nan gudun sai shi abu talha sai shiga ya kama mijinta ma sai na usman kaga bai kama ba wal'alla yana daga wanda ya kusanci iyalin shi irin wannan kaga in ba mutum yana zuwa karatu ba a ma damuwa sai ga kowane da an zo da ke musamman gurin mutuwa wajen tausayi ne da atifa kawai sai ka ga wani yana kokarin mafiyawa ma za ka ga wasu legogi da wani wannan kai da ake son wasu masu dan matsayi gurin Allah a samu wasu maharata da wasu masu matsayi gurin Allah su kama ka ko Allah tausaya ma kawai sai ka ga wani da wani wanda wani saɓale mushi ana gyara wannan na kai ku gyara mai wanda kawai ya kama gawa ka girigiri to kai ana so a nema ma mutum alhurma a nema mai beli wajen Allah ana so a tura wasu masu ɗan huska sai aka samu su gatsau-gatsau sun kama ka sai su suke nema ma alhurma gurin Allah kaga abin ai da bayanin su don abuwa don na shari'a komi da tsarin shi wa qala abu talha ana qala fanzil qala fanazal fi qabriha sai sabka qabr kaga dole yana nuna tausayi mutun ya zamanto yana da tausayawa mutuwa ba ba guri bane na nuna gautsin zuciya ba guri bane na nuna raha da murna kamar yadda muka mai da abubuwan haka in an yi mutuwa a yi ta yanke yanke ana ta shayi ana ta hirarraki ana ta yi da mutane ana ta abubuwan da bai dace ba wannan dukkan sabanin abin da yake farin ciki daban yanke yanke da dahe dahe da shagali wannan abuwa ne na murna da farin ciki amma bayan da za a yi ka rasa amininka ka rasa ɗan uwanka kana jimamin wannan wanda tukunya ma gidan ba a iya ɗora annabi sallallahu alaihi wasallam sai na uli ali ja'far al aka ce a dafa abinci a kamu saboda kai yanzu yayanka ko kananka ya mutu ko kuma yake ko ma'ayyaki ta rasu yanzu yake dauko tukunya kina hawa ki dora an yi an kalle ki ma to ira har ma kina iya cin abinci to kaga abin kamar mun maida abin ya zama wani kala wannan duk kuma kuskure ne in an faɗi wasu su ce rowa ce ai abin bai ma yi daidai ba ma da rashi shi musiba ce ta horo a cikin musiba kuma ina abin farin ciki wannan kuskure ne kuma sabanin karantarwa sunna ne albarka da alkhairi yana cikin bin karantarwa sunna an umar radiyallahu ta'ala anhu qala na'am eh inda irin wannan na shagulgullan ne da aka daha a yi halitta mutum ci kawai ka kada ka sai sha ne ayi wannan gumba kuma taban wani abu ne wanda urfi ya bada na sadaka ne ya amma irin wannan abincin da za a zo da wani shayi ana ta shagali kawai ka tafiya ka ga kaza ya ce shi amma wani gumba na ruwa aka bada wannan wannan amma duk wani abincin da za a dawa shi don abin da ya saba ma karantar sunna to baya halitta a ce duk wani abincin da na balle yawan shi ne ba kawai kasar yawanci su wani abin in an rasa abin da za a faɗi ne sai a ce ba su yi kuma yawanci ma ba su rakawa kabarin za ka ga akwai inda aka je sai a rasa mai yin talƙi a dinga ina malam sai a rasa malam ashe malam bai zo sau da ya ga talaka ne daga can in yi sallar mai kokari dan wanga sai ce wallahi can ma ana jiran mu kaza kawai sai sirci sai tahe shi ya ga zuwa dinga ina malam ya rasa malam tunda abu an mai da shi na kudi shi ko abu ne na ibada na'am a datsu gonar shi kawai yana kan gaba karamin zalunci a kawai to da Allah ka ji ba zalunci to kaga yanzu wannan zalunci ne saboda shi gonar ai ba tashi bace ina mamaci yake da gona shi kuma mutum ya ta gona kuma gare shi shi da ya mutu ayan da ya mutu ba ta gona da gare shi yanzu a lahira za su ba marayi abu sun ci kudin marayi sun ci dukiyar marayi a lahira za su ba da innal ladina yakuluna amwala al-yatama zulman inna ma yakuluna fi butunihim nar walla karim an umar radiyallahu anhu qala qala rasul innal mayyita yu'adabu bi ba'd bukai ahlihi alayhi فبلغ ذلك عائشة بعد موت عمر فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب ليعذب المؤمن ببكاء بعض أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيل الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى daga Umar Allah ƙara yarda a gare shi ya ce maki salasa ya ce innal mayyita yu'azzabu mamaci aka azabtar da shi bi ba'dhi buka'i ahlihi alayhi da bangaren kukan da wasu daga iyalin shi suka mushi wasu malaman suka ce a wannan hadisi haka ne sai dai na Umar ya ji shi sai dai ana zance in ya musu wasiya ko ya tabbatar da su akai inda wasiyar shi ko ya tabbatar da su akai kaga kenan wani aiki ne wanda shi ya dora su akai فبلغ ذلك عائشة labari ya ci ma'aisha radiyallahu anha ba da mutu Umar har ma bayan sai na Umar ya rasu fa qalat dai tace rahimallahu Umar kaga tsarin magana rahimallahu Umar Allah ji kan sai na Umar wallahi ma haddatha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi cewa inna Allah la yu'adhabu almu'min bi ba'd bukai ahlihi alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan ba walakin rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yuzilul kafir azaban Allah yana dada ma kafiri azaba bi bukai ahlihi alai da kukan da iyalai yan uwan shi suke mushi kamar in kafiri ne to kukan da suke sai zama ƙarin azaba a kan shi wa qalat tace hasbukumul qur'an tace ai qur'ani ma ya isar muku ma'ana yanzu tana son ta nuna wancan hadisin da sayyidina Umar ya faɗi radiyallahu ta'ala anhu to ai gashi cikin Qur'ani da kai abin da yake cin karo da shi Allah ya ce wala tazur wazar tuzar ukhra mai daukan laifi ba ta daukan laifin rai wata rai wadda take ta daban babu yanda za a yi ma'aihi ko dan uwa ko wani ya dauki zunubin da wani ya zamanto ya aikata babu yanda za a yi wancan mamacin ya labci zunubin kukan da su suka mushi to amma in washi ya musu wasiya in ya tabbatar da su akai kaga yanzu kenan aikin shi ne shine ya musu wasiya kamar yadda zamanin jahiliya suna yin wannan ka gani mutum sai wasiya ce ina mutu a mun kuka sosai ayi kaza ayi kaza ayi kaza saboda haka kaga in dai shi wasiya to za mu shi azaba akan wannan ko kuma ya san a al'adar garin su in an yi mutuwa ana taruwa a dinga wannan kuka sai kuma ya kin wasiya to kaga yanzu aka mushi kenan yana da laifi saboda ya ga ana yi kuma bai yi wasiya akan wannan ba ana an sha radiyallahu anha qalat marra nabi sasa ala yahudi ala yahudiya annabi sallallahu alaihi ya zo huce ala yahudiya ya biki alaiha ahluha wata bai yahudiya ce ta rasu yan uwanta suna ta rusa kuka fa qala yace innahum la yabkuna alaiha suna mata kuka wa innaha la tu'adhabu fi qabriha kuma la tu'adhabu fi qabriha ita kuma lalle ana mata azaba a kabarinta kaga nan Allah subhanahu wata'ala ya tsinkayar da mazala sallallahu alaihi wasallam gaibin da yake cikin kabari haka kuma Allah subhanahu wata'ala dama yakan tsinkayar da manzannin shi waɗansu ababen da suke gaibiya ne sai Allah subhanahu wata'ala sanar da su ya ba su labari akan wannan wannan yana karfafa waccan magana ta Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa kafirai kukan da ake musu da irin abubuwan da ake yi musu wanda yake na sabo to yana zame musu ƙarin nauyin azaba a kansu in har za a musu kuka a lissafa kuka a wannan to kaga ina ga irin wasiyar da suka yi irin giya da duk abubuwa na sako da kaɗe-kaɗe da ake raka gawar da shi da duk wani kone-konen da ake ma gawa duk wannan yana zaman tawa ƙarin azaba a gare su sai kuma can ya nuna mana kenan karantarwar musulunci yanda ake kenan yin gyara ko yin murtani ga wanda kuka samu wanda ya khalafa maka ko ka khalafa mushi matsar dai manhajin ku daya to ana buƙatar tausasawa shine tsarin magabata zaka ga yayi ma sun ce rahimallahu fulana kuskure ne kuna tahiya aqida ku ɗaya da mutum matafiyar ku ɗaya da mutum ka tashi mushi raddi kai amfani da kausasan maganganu da kuma maganganu marasa kyau wannan sabanin karantawa qur'ani ne wanda Allah subhanahu wataala yana cewa fa bima rahmatin min Allah linta walau kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawli Allah subhanahu wataala yana cewa qulu lin nasi husna Allah subhanahu wataala yana cewa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan inna shaytana yanzabu bainahum Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Musa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha saboda haka kenan tausasawa a lokacin da zaka yi raddi ga wanda ya saba maka kuke kan tafarki guda da shi wannan shine manhaji na magabata na gari Allah cikin su da rahama babu ma ya kurahu min niyaha alal mayyit baban da yake karantar da mu abubuwan da aka hana na kururuwa ga mamaci kaga wannan alhamdulillah kasantuwar karantarwa da ilmantarwa musamman ma da'awa ta sunna ta sa duk irin wannan abubuwa yanzu sun zamanto baka ji su ba yanzu kalla ne a ce ma an yi mutuwa a unguwa abinda zai sanar da kai an yi mutuwa kururuwa amma da kaga kawai alama an yi mutuwa ihu ne za ku yi ta ji kawai da kuwa da kuka da kwarozozuwa shi ne zai ba ku labarin ce an yi mutuwa amma yanzu sai a yi mutuwa har a kawo a ɗauka da ma an fara za ka ji su kansu matan wasu sun kwaɓe su sai dai kawai ya zama to da ma fami ne wanda suka mai da gargajiyanci da bid'a da abubuwa da abin nan to kagan ka zama dama haka nan ne gidanka ka bar shi wannan to dole za a tare ko kuma ƙauye amma an huce da wannan matakin na kururuwa da an fara kuma sai a tsaye da mutane ku bar wannan saboda sharri ne al-mughira bin shuba radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna kadiban alayya laysa ka kadibin ala ahad annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle jingina ƙarya a gare ni ba ɗaya yake da jingina ƙarya ga wani daya ƙarya gaba ɗayan ta haram ne sai dai ƙarya mataki-mataki ce jingina ma Allah ƙarya fa man azlam mimman iftara ala Allah kadiban kaga wannan iya daga mafi girman le ko kuma jingina ƙarya ga manzo Allah sallallahu duk mutun ka rasa wanda zaka jingina ma ƙarya sai Allah subhanahu wataala ka ce Allah ya ce Allah bai ce ba ka ce manzo Allah sallallahu ya ce ko manzo Allah sallallahu bai ce ba shine ma ki sai ce jingina ƙarya gare ni ba hode yake da yin ƙarya ga wani bai ba man kazaba alayya muta'ammidan wanda zai karya gare ni da gangam fala tabawa maqalahu minana ya kama gurin zaman shi a wuta kuma nan gurin koda hadisi ne baka da tabbas akan shi koda wani ya kirkira ba kai ba duk in ka wadi kai ma kama kai ka kirkira ne wa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam man niha alaihi yu'adabu bima niha alaihi wanda aka yi kururuwan mutuwa a gare shi ana mushi azaba sababin wannan kururuwar da aka mushi kenan in wanda yayi wasiya ne ko ya tabbatar da su akai wannan ya nuna sharri ne shi yasa manzo Allah sassa a wani hadisi yace annaiha idza lam tatub sirbila yawmal qiyamati bisirbalin min nar wa wa wa dirqun min jarabin ka gani za a mata riga kuma ta kazuwa sannan kuma ga tuwahi na wuta a dinga azabtar da ita Allah kare mu kuma iya daga abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kana fi nasu ma bihim kufr yana daga abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace arba'un min umuril jahiliyyah cikin al'umma ta yana da al'amuran jahiliya ba su iya bari daga cike ce an niya hatu alalmaiti akwai yin kururuwa ga mamaci wanda yana daga cikin kaba'ir tunu lalle wajibi ne ga dukkanin wanda dangin shi ji suna yin wannan an yi mutuwa ya kwabe su ya hane su ya musu nahayi an munka babin laysa minna man darabar hudud baban da yake karantar da mu fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace bai tare da mu ba ta farkin mu bane man darabar hudud wanda zai dinga dakar kumci ko ceta tufafi duka wannan ya saba ma karantarwa manzara sassara wannan cewa laisa minna wasu suka ce akan zahirin shi cewa laisa minna bai kan bai kan tahiyyar mu kaga annabi sallallahu alaihi kore mutun daga gare shi kire gaba ɗaya ba shi ba musulunci wasu suka ce kenan a bar shi a zahirin shi dan tsoratarwa wasu suka ce a annabi sallallahu alaihi ya ce laisa minna bai daga karantarwa ta kenan abinda na karantar da al'umma duk kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da al'umma ba to sharri alkhairi yana cikin karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a lokacin da aka yi mutuwa da zaran dangin mamaci suka dinga faɗin maganganu to wannan maganganun kuma akan shi ake amsa ko mun lalace ko mun watsi ko ta kare mana ko kaza duka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku yi ma kanku addu'a sai ga alkhairi in an yi mutuwa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku yi ambata sai ga abin da yake alkhairi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا بيت أراد من لطم الخدود الحمد لله وند زي دكي كمشي وشق الجيوب da kuma wanda zai keta wuyan riga jiyu kenan wuya na riga ko kuma a jihu ko wani yanka duka na riga duk inda za a tsaga a hoto da wannan duk ana ce mai je to wanda zai kama wata gaba daga gababuwa ko hannun riga ko wuyan riga ko a jihu ya yaga wai kamar ba a ma damu ba da duniya kenan kamar irin wanda za ka ko su yi kolo ko kuma su sa baƙaƙen kaya irin tsarin yahudu da nasara shi ne in shi a za ka ga suna ɗauka kenan za a sai a sa baƙaƙen kaya wai alamar an muku mutuwa to in aka zo masu bakon kayan wannan wai su ne kenan za a ma gaisuwa to wannan kaga duka asalin shi ne yahudu da nasara ne in shi a suka ɗauka wannan duk kuskure ne duk wata shigar da za ku yi wanda ta saba ma yanayin da kuke cikin an muku mutuwa wannan duka kenan addini bai raba da wannan shi yasa an haɗu a jana'iza wadda manya-manyan malaman hadisi gabaki ɗaya sun halarci jana'iza sai suka tantauna gabaki ɗaya dangane da menene abin da ake lissafawa a matsayin abin da yake niyya suka ce duk abin da zai sa ka daga yi ma mutuwa ka canza wani yanayi kamar yanzu misali a ce ina da shago to sai ya zamanto shago wannan sai ya bude shi sai ya sauya kaza kamar wani yanayin da zai zamanto irin nan a samu gaba daya tsaye da aiki ayi kaza kaga duk tsari ne wanda ba musulunci bane ya zo da wannan to dai yana daga ciki wa shaqqal juba wada bi da'war jahiliya sannan kuma yayi kururuwa da kururuwa ta jahiliya shi ne irin ambata abubuwa wanda suke yi lokacin aramu amma mun kara su insha Allah sai mu sai a kan nan abinda muka hudi daidai Allah ta ramu ana da nan eh wasiya a mishi wannan eh baka je yanzu nan gashi har ma kahurci ma aka ba da uzurin shi da jahilci in dai a halin rashin sani ne wannan uzuri ne insha Allah akwai wancan karatun namu da zamu je hutu wanda aka sanar da rashin lafiya ma'aikiyar abin nan arama kuma Allah ya mata rasuwa wasu ba su sani ba kenan arama limami wannan mala abubakar sau da haka kenan sai a sa ta addu'a sannan kuma wanda ba samu su mai tasiya ba an yi wannan sai su mai tasiya Allah ji kanta da rahama Allah sa ta huta Ubangiji subhanahu wataala ya sanya kabarin ta zama dausayi daga dausayi na aljanna Allah kuma ya ba su hakuri da juriya Ubangiji subhanahu wataala ba mu kyakkyawan guzurin tarda su ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعفنا واغفر لنا اللهم نولنا في امرنا واحسننا في اللهم اجعل امرنا عوده بين رياض الجنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا كبيرنا وذكرنا وانسانا وهاجرنا وقائمنا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسرفنا وما اسررنا وما انت عليم منا انت المؤمن وكل اخرنا على الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك من كل خير ونسالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت نسال عليك البلاء